الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شا تقوز قوة المحرم hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina na da 1440 daidai da 28 ga watan tara shekara ta 2018 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin unguwar hausawa zoo road a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu da muka saba gabatarwa a wannan masallaci duk mako a cikin wannan littafi na al'imanu biliyomin akhir wallafa doktor muhammad aliyu sallabi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 62 ko? a darasin da ya gabata a muna nan a cikin bayani akan wato waɗanda za su ba da shaida akan ayyukan da bayi suke aikatawa daga ciki dai akwai su kansu manzanni na Allah maɗaukakin sarki wayanda Allah ta'ala ya aiko domin su isar da saƙo zuwa ga bayi to su ma za su zo su ba da shaida kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wali kulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun da kuma faɗin Allah ta'ala wa yau mana ba'afu fi min kulle ummatin shahidan thumma yu'zanu thumma la yu'zanu lil ladina kafaru wa la hum yusta'tabun wato ranar da muke aika wato muke aikawa da mai bada shaida a cikin kowace al'umma sannan ba za a bada wani uzuri ba ga waɗanda suka zamanto kafirai wala hum yusta'tabuna kuma ba za a nemi komawarsu ba da kuma ainihin faɗin Allah ta'ala wa na za'ana min kulle ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa alimu anna al-haqqa lillah wa dalla anhum ma kanu yaftarun sannan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ma za su ba da shaida kamar yadda Allah ta'ala ya ce wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum ma ja'ala alaikum fid din min haraj har zuwa ƙarshen aya da kuma faɗin Allah ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida da kuma hadithin Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda inda shi ma yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Annabi Nuhu zai zo da shi da al'ummarsa Allah ta'ala zai tambaye shi yace ka isar da sako yace na isar ya ubangiji sai a tambaya al'ummarsa shin ya isar muku da sako su ce a'a mu wani annabi bai zo mana ba sai a cewa annabi nuhuwa zai ba da shaida akan ka isar da sako ya ce muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa fa na shahadu annahu qad ballaga da haka mu al'umman manzan Allah mu za mu ba da shaida akan ya isar da sako kaga cikin shaidu akan halitta shine akwai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma ainihin wato al'ummarsa sai kuma shaidar da gabobin dan adam za su bayar kama daga harshe hannaye duk za su ba da shaida a kan mutum kamar fadin Allah ta'ala yau mana shahadu alaihim yau mata shahadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjulhum bi makanu ya amalun rana ce da harasansu da hannayensu da kafafuwansu za su ba da shaida akan abin da suka kasance suna aikatawa da kuma faɗin Allah ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun da kuma faɗin Allah ta'ala wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nar fa hum yuz'un hatta idha ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ودن دك آيوين سنة مغانا أكن إرن يند قبوبون أن أدم ذا سباد شيدا أقبان الله تعالى أكن أبن دي آيكتا sannan ita kanta ƙasa za ta ba da shaida kamar yadda Allah ta'ala ya ce yau ma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka aw halaha hadisi ya zo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah ya karanta wannan aya yawma idin tuhaddithu akhbaraha yace shin ko kun san menene akhbaraha din menene labarin ta qala Allah wa rasuluhu a'lam qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw ama bima amila ala dhahriha labarin da aka ce kasa za ta bayar shine ta shaida ta bada shaida akan kowane bawa ko kowace baiwa akan abinda suka aikata a bayanta an ta kula amila kaza wa kaza shine ta dinga ba da shaida cewa mutum ya aikata kaza da kaza yau ba kaza wa kaza ranar kaza da kaza fa hadhihi akhbaruha manzo Allah yace wannan shine labarin da Allah ta'ala yace kasa za ta bayar sannan azamu shahid wa ajallu shahid wato mafi girman mai ba da shaida shine shi kansa Allah ta'ala inna Allah kana ala kulli shay'in shahida da kuma wa ma takunu fi sha'anin wa ma tatlu minhu min qur'anin ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وأن سيكينون شوارا ييو ذا سباد شيدا sandararrun abubuwa za su ba da shaida dukkan masu ba da shaida za su bayar ƙarshe Allah ta'ala da kansa ainihin wato shi ma zai zama shaida akan abin da bayi suka aikata sai kuma shaidarsu a kan kawunansu idan bawa wato ta ƙure masa gaskiyar ta bayyana cewa Allah maɗaukakin sarki la ta kafa alaihi khafiya babu wani abu da yake ɓoye masa ya san komai wara'a kulla ma amilahu sannan ya riga ya ga abin da duk mutum ya aikata maktuban gashi nan a rubuce fi sahifatihi a takardarsa wa qamad alaihi shuhud kuma shaidu ga sunan daban-daban sun zo sun tsayi sun ba da shaida wa ra'a annahu la burhana lahu wala hujja ya ga ta gama kurewa babu ba shi da wani hujja ko wani dalili a qarra to sai lokacin zai tabbatar wa atarafa bima jana sannan a lokacin zai yi i'tirafi yayi furuci da abin da ya tsururuta abin da ya aikata wa qatarafa shine fadin Allah ta تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا كان سنبار شهد كان كاونسو وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين abu na shida shine iqtisasul mazalim bainal khalq wato kisasi da za a yi na abubuwan da aka yi zalunci a tsakanin bayi a tsakanin halittun Allah maɗaukakin sarki wane ya cutar da wane wane ya zalunci wane wane ya zagi wane wane ya yi gulmar wane wane ya cinye dukiyar wane to ba za a shiga da kare oba cikin aljanna ba sai an tsaya an warware da haka dukkan sai an yi kisasi an yi raddul mazalim a wannan rana ne ya kutassu linnasi ba'dhum min ba'd ake yin kisasi wa mutane sashin su da sashi falhisabu shamilun li zulmin abdi nafsahu dan haka shi hisabi sha kundum ne ya kunshi zaluncin da mutum ya yi wa kansa irin laifukan da ya aikata tsakaninsa da Allah wa zulmahu li ghairihi minan nas da kuma zaluntar da ya yi wa wani cikin mutane wa ma a'zamu khaybatin alladhi waqa fi zulmin nas wa ma a'zamu khayba babu mafi girman hasara da tabewa sama da ainihin wato alladhi waqa fi zulmin alladhi waqa wannan da ya fada fi zulmin nasu cikin zaluntar mutane li'anna al-qisas yawma idhin saboda qisasi da za'a yi a wannan rana la yakunu bil mal ba da dukiya za'a yi ba ko da dukiyar mutum ka cinye a nan to ba da dukiya ba wala bis sijin ba kurkuku za a sa mutum a ce a kai shi kurmawa ko a kai shi goron dutse ko a kai shi wani kurkuku ba wala ghairi dalik bal yakunu bil hasanati was sayyi'at kawai ana yin kisasi ne da kyawawan ayyuka da miyagun ayyuka kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma duk wanda ya dauki nauyi na zalunci ya tafi da shi a wannan rana to babu mai hasara babu tababbe sama da wanda ya je da kayan mutane da nauyin mutane akan sa ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya kiyaye mun karanta hadisi guda ɗaya wanda a kansa za mu tashi sai kuma mu ɗora karatu ƙalar mu'allifu rahimahullahu ta'ala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisin imam al-bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana lahu mazlamatun li akhi duk wanda ya san akwai wani zalunci da yake tsakaninsa da dan uwansa min irdihi na cin mutuncinsa da yayi aw shay'in ko wani abu falyatahallalhu minhu al-yawm manzo Allah yace yaje su sasanta su warware wannan rikicin da ke tsakaninsu a yau qabala Allah ya kuna dinarun wala dirham tun gabanin wani yini da zai zo da ba dinare ba zai amfani ba ko dirhami in kana lahu amalin salihun rana ce da ake dilin da kyawawan ayyuka da miyagun ayyuka idan kawai ya zama yana da kyawawan ayyuka ukhidha minhu to za a diba ne daga kyawawan ayyukan nasa qadra mazlamati gwargwadon zaluncin da yayi na cin mutuncin dan uwansa musulmi ko kuma zalunta sai da da yayi ta hanyar cinye masa dukiya da sauransu wa in lam takul lahu hasanat a ranar shi kuma wanda aka zalunta zai zama dan gata dama shi ma ga skelinsa da alama ba zai kai ba to kuma gashi an rarrage makaya wani ya ci bashinsa ya ki biya a nan duniya wani ya cinye ma dukiya wani ya zalunce shi wani ya ainihin wato fata masa ƴaƴarsa wani haka dai da haka an tafi masa da an yi masa dakon ainihin abubuwa da yawa shi ma a ranar sai kuma ya farin ciki ya murna ce gara ma da ba warware ba gara ma da ba biya shi ba a nan duniya domin shi ma kaga da ya samu cikas yanzu gashi nan yana nan za a dinga ɗebo kayan mutane kyawawa ana zuba masa a sikelinsa sikelinsa yana ƙara ɗagawa wa in lam takun lahu hasanat idan kuma wanda ya zalunci mutum ba ya je lahira shi ma bai da kyawawan ayyukan ukhidha min sayyi'ati sahibihi fa hummila alai sai a dauki laifuffukan ainihin dan uwansa da ya zalunta sai a dora masa Allah ya kiyaye wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace atadruna man al muflis shin ko kun san wane ne al muflis tantirin matsiyaci qalu suka ce al muflis tantirin matsiyaci fina a cikin mu man la dirhama lahu wala mata shine wanda bai da dirhami bai da abin dirhami din bai ajiye ba bai bayar da ajiya ba ba shi da ko asi ba shi da ko tasi da ake cewa ko ma'ana ba shi da komai ba kuɗi ba shi da abin kuɗin wannan mu a wajen mu in aka ce almuflisu shine wanda la dirhama lahu wala mata ba shi da dirhami ba shi da kuma ainihin wato kayan ainihin wato dirhami din to wannan shine su a mahanga ta sahabbai suka ce wannan su shine almuflis a cikin su faqal sai manzo Allah ce innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وصفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba ba wannan ne muflis da nake tambaya ku ba ba shine wanda ba shi da kuɗi ba shi da kuɗi ba ba shine wanda ba shi da kadarori ba ba shine wanda ba shi da komai ba a'a a ranar tashin alkiyama wanda ake kira al-muflis manzo Allah yace shine wanda zai zo a cikin al'ummata bi salatin ya zo da sallah mai kyau wa siyamin da azumi mai kyau wa zakatin da zakka mai kyau masha Allah wa ya'ati amma kuma ya zo ta mahada ya zagi wannan wa qadafa hadha ya yi wa wane ƙazafi ya yi wa wane yarfe wa akala mala haza ya cinye dukiyar wannan wa safaka dama haza ya zub da jinin wannan wa daraba haza ya doki wannan wato ya ƙi tsururutar wa kansa alkhairi ga dai sallah ga abubuwa yana ta yi amma kuma tsakaninsa da bayan Allah ba kyau ya cutar da mutane da yawa ya ɗauki dakon kaya na laifuffuka da ya ci amana ya zalunci yan uwansa bayan Allah duk ya dauka kuma ya tafi da shi gashi dai ba laifi mutum ne mai kula da sallah ba laifi mutum ne mai azumi na farilla da na tadawuyi ba mamaki ma mawadaci ne mutum ne mai kokari yayi yaki da zuciyarsa da shirin yana fitar da haƙƙin Allah na zakka la'alla ma kila duk shekara sai an hau arfa da shi sai ya je aikin haji kuma kila da azumi sai ya je an yi umarar azumi da shi ga ayyuka malam masu shi kawo masu jawo shiga aljanna ya tara su amma kuma gashi ya yi wa kansa ba daidai ba ta hanyar cutan bayan Allah kuma rana ce da ba a tafiya ba tare da an warware wannan matsalar ba da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce fa yu'ta hadha min hasanati sai a ɗebo a ba wannan daga cikin kyawawan ayyukansa wa hadha min hasanati wannan shi ma a ɗebo kyawawan ayyukansa a bashi fa in faniyat hasanatu manzo Allah ce in kyawawan ayyukansa suka kare duk sallar da yake an kwashe an biya mutane bashi azumin duk da yayi an ɗebe an biya mutane bashi sadar da zumuncin duk da ya an biya mutane bashi gina masallaci da makaranta da taimakon bayin Allah wajen jihadi fi sabilillah duk da ya da an kwashe an biya mutane bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in faniyat hasanatu idan aka ce kyawawan ayyukansa sun kare qabala an yuqda ma alai tun kafin an yaqdiya ma alai kafin ya biya abin da ke kansa na nauyin mutane da ya ɗiba ukhidha min khatayahum sai a dinga ɗebo laifuffukan su kuma faɗuri hadalai shi kuma sai a dinga watsa masa ana ɗora mai a nasa sikelin sun maɗuri hafin nar sannan manzo Allah ya ce sai kuma a jefa shi cikin wuta wannan shine al-muflis na hakika in kana neman kana neman wa ake nufi da al-muflis tantirin matsiyaci ranar tashin alkiyama wallahi shine wannan da aka tun anan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wancan hadisin da muka karanta na farko wallahi in ka san kana da matsala da wani kuwarware da shi anan wallahi ko babanka ne ba zai yafe ma ba a wannan ranar Allah ko ɗanka ne ba zai yafe ma ba a wannan ranar wallahi ko abokinka ne ba zai yafe ma ba a wannan ranar kowa ta kansa yake ba mun ka karanta a baya a nan ne ake zama a yi sulhu a daidaita in kana da matsala da mutane tsaya ka warware matsalan nan zuwanka wajen karatu zaman ka a tsawon gaba a sallah wallahi ba zai kwace ka ban ka zalunci wani ranar tashin alkiyama komai kankantar zalunci wallahi sai an warware za mu karanta a gaba dabbobi ma an ce wannan tana da kaho wannan ba ta da kaho sai an warware wannan ta soki wannan dan ta gabata da kaho sai ita ma ɗayar an sa mata kaho ta rawa ballanta na kai da aka saukan ma ta kalifanci aka baka hankali aka turo ma da annabawa aka aiko musu da tafai dabbobi da dubba wannan shari'ar a kansu amma su ma sai an yi kisasi ballanta na kai da hankalinka kana ta ji ana faɗa wallahi kana da matsala ka ci ka ci zalun wani ko ka ci amanar wani ko ka yi gulmar wani ko ka ɓata sunan wani ko ka cinye dukiyar wani wallahi ka je ku sasanta ba gata kaiwa kanka ba karka ɗauka ka ɗaure mabbakin sa ko ka je an yi surkulla in ya ganka ma sai ya gudu akwai wanda kawai yana bin ka bashi amma in ya ganka sai maimakon kai ka fice da gudu shi zai fita da gudu saboda ka tsaba tsafi wani abu da na taba gana yi kan akan abin nan ake samuwa kan dabba sai a samu wasu layu sai a cusa a ciki sai a sa kebul sai a ɗaura bakin sai a dafa naman kan haka a haka za a ci mutum ya sha tafi cikinsa to kawai sai ya zamanto an ɗaura bakin mutum kawai ya kasa magana gashi ana yana bin mutane ba su ma ya kasa yi musu magana ana ganin kamar an ɗaura bakinsa a nan kuma a ranar lahira ma za ka iya ɗaura bakinsa ba ma sai an ɗaure ba baki ba kana ji gaɓoɓinka ne za su dinga tona maka asiri gaɓoɓinka ne za su dinga bayani bainal khala'iq a gaban halittu a gane mutumin banza ne kai mutumin kawai ana ganin ka kamar mutumin arziki a duniya shi shashasha ne mutumin kawai ne kai da aka tun anan a nemi a warware wannan matsalolin in ka san ka je ka ci naman wani kayi gulmasa to wallahi ka je ku daidaita ko kuma ta hanyar da ka bata shi ka je ka gyara shi in a gidan rediyo ka je ka bata shi to koma ka sai ka sai airtime ka je ka gyara shi ila dan jarida zai tisa ka a gaba to kai amai ka lashe ka ce eh ka lashe din kai ka bata shi jiya ko kuma kai kuma yanzu ka zo kana gyara shi to kaji wanda ake kira da al-muflis to ina ga wanda shi sallan ma bata dame shi ba ya zalunci mutane kuma ba sallan mai kyau ba azumi ma mai kyau baya tsururutarwa kansa kyawawan ayyuka kuma ga laifukan mutane da ya diddi ba kai ka san wanda ya cuci lokal gamman gaba ɗaya kai ka san wannan yana da aiki ranar tashin alkiyama to ina ga wanda ya zalunci jiha gaba ɗaya gaba ɗaya ya zalunci mutanen jiharsa ina ga wanda ya zalunci mutanen ƙasarsa wajen mutum miliyan ɗari biyu da wani abu ko mutum miliyan ɗari shekara nawa za a yi ana ana ina kake da abin biya wani irin kyawawan ayyuka ka tare da za ka biya mutum miliyan goma mutum miliyan kaza nauyin bashi to amma tun da shedan yayi wa mutane hudu ba ya dora su akan wani tafarki wanda yake abin nan mutane suna ganin kawai wannan duniyar kawai ka tsaya ka neme ta ka ji dadin ta kawai shi yasa kawai mutane ba ma sa tunanin lahira wannan karatun ba kowa ne yake kashi a kansa ba kai da kake ji kai yana ma amma wani yana can irin wannan karatun ma da ya fara ji zai je a kashe wannan rediyon da Allah wannan malamin ya cika surutu kashe Allah ya kiyaye wa min kamali adlillahi ta'ala yana daga cikar adalcin Allah ta'ala fi zalika al-yawm a wannan ranar annahu yaqtassu lil baha'im ba'daha min ba'd wai sai yayi kisasi har ga dabbobi sashin su ga sashi sai an musu kisasi dabba ba a aiko mata manzo ba ba a turo littafi zuwa gare ta ba ba a bata hankali na tamyizi ba amma ita ma ta zaɓe wannan dabba ta zalunci wannan rana tashin alkiyama saboda cikar adalcin Allah ta'ala karshe ma duk bayan an ce an rama Allah ta'ala su ba aljanna za a kai su ba ko wuta kawai ce za a kunu turaba ana gama kekin soki wancan wancan akuyar a duniya saboda kin gabata da kawo to ita ma sai a fito da kawanta a ce rama duk bayan an gama wannan kisan sai a ce ku zama kasa su ba wani hisabi za a yi musu a ɗora aikinsu a guri kaza ko ai kaza ko su tafi aljanna ko su tafi wuta ba fa ballantana kai kana ɗayan gidajen nan guda biyu ko kana aljanna ko kana wuta an aiko ma da manzo an turo manzon da littafi to dabbobi saboda cikar adalcin Allah ta'ala su ma yana musu kisasi ranar tashin alkiyama wa ana abdullahi bin amr bin al-as an karbo daga abdullahi dan amr dan as radiyallahu anhuma qala yace idza kana yawmul qiyamati idan aka ce ranar alkiyama ta zo muddatil ardu maddal adim za a miƙar da ainihin wato ƙasa irin miƙar wadda ake wa al'adim fata yadda za a je mai fata ko za a ɗama buzu za a ga ba za a ba wani tudu ko kwari ko wani lungu ba za a ɗame shaka ainihin wato ba tudu ba kwari ba wani loko a ɗame fata to haka za a buɗe ƙasa la tara fiha iwajan wala amta ba wata kwana ba tudu mustawiyatan ƙasa ce za a ganta madidiciya ba wani kwana ba wani lungu ba wani tudu da kwari kawai ƙasa ce ta zama madidiciya wa hushiral khala'iq za a tara halitta gaba daya al insu wal jinnu wad dawab wal wuhush da mutane da aljanu da dabbobi da al wuhush dabbobin daji da tsuntsaye da kwari duk gaba daya za a tara su fa idza kana zalika al-yawm idan aka ce wannan rana ta zo ju'ila al-qisasu bayna ad-dawab za a yi kisasi tsakanin dabbobi hatta taqatassu ashata taqatassa shata al-jamma min al-qarna binadiha har sai dabba wato akuya hatta takatassa ashatul jamma har afiya ko tinkiya wadda take aljamma marar ƙaho sai an ce tarama min alƙarna daga ainihin wato dabbar da take alƙarna mai ƙaho bi na ihiha saboda sukar tunkuyin waccan da ta yi a duniya yana nan a rubuce akuya wance da rago kaza ya tunkuyi rago kaza zulman haka kawai to ranar tashin alkiyama wannan ragon marar kahon Allah ta'ala zai ce ya rama tunkuyen da mai kahon ya masa akuya mai kaho za a rama tunkuyen da ta yi wa akuya marar kaho aljamma marar kaho kenan alkarna mai kaho fa idza faraga Allah min alqisas bayna dawa idan Allah ta'ala ya gama kisasi tsakanin dabbobi qala laha sai Allah ta'ala ya ce wa dabbobi kuni turaban ku koma ƙasa fatakuna turaban kawai sai kaga dabbobin nan duk sun zama ƙasa fayara hal kafir to anan ne kafiri yake ganin a ga dabba yanzu nan an gama musu hisabun su an yi kisasun su gaba ɗaya an ce su zama ƙasa shikenan su an gama da su to anan ne fa yaqulu sai shi kuma kafiri shi ma ya dinga tamanni ya dinga burin ya laitani kuntu turaba kamar yadda Allah ta'ala ce wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba anan ne kafiri shi ma zai ci dan ya ce ina ma ni ma a cin zama kasa shi ba za a ce zama kasa ba sai dai kawai ya dandana kudarsa kawai wuta ce ga ta nan azaba ce babu ranar karewata to shi sai ya so ina ma a ce shi ma a zo a irin wannan kisasin a gama yanzu yanzu nan kawai a ce kun turaban kawai zama ƙasa shine waya ƙulul kafiru ya laita ni kuntu turaba kafiri zai dinga cewa kai cona ina ma ni ma in zama ƙasa kamar yadda dabbobi bayan an gama musu kisasi su ma suka zama ƙasa idan sha'ani dima girman al'amarin zub da jini girman laifin zub da jini haka kawai ba bisa haƙi ba min a'zamil umuri inda Allah yana daga cikin manya-manyan al'amura a wajen Allah an yasfika ibadu ba'duhum dama ba'din shine bayi sashin su ya dinga zubar da jinin sashi yanzu nan a ce wane ya soka wane wuka yanzu nan wane ya saru wane yanzu nan wane ya caka wane kaza yanzu nan wane ya harba wane yanzu nan an kashe mutum kaza yana daga al'amura mafiya girma a wajen Allah ta'ala shine bayi ya zama sashin su yana zubda jinin sashi fi gairi ɗariƙin ladhi shara'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ba irin ta hanyar da Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي ويجيء الرجل متن زي زو آخذا بيد الرجل ينارك دهن وني متم رانا تاشن الكيامة فيقول يرك شقم يتهود الشيوجم الله يتي يا رب يا أبنجي هذا قتلني ونن شيني يكشي دا دنيا ko an sani an kama ko kuma kisan aka aka gudu wani kawai zuwa aka yi aka tarar da shi an yanka shi ba a san su waye suka yanka shi ba wani zuwa aka yi aka tarar an harbe shi ba a san waye ya harbin ba to ranar tashin alkiyama wannan wanda aka harbe wannan wanda aka kashe din ko ya san ko a nan duniya a san wanda ya kisan ko a gama bincike jami'an tsaro duk su kasa gano waye ya kisan ranar tashin alkiyama balle sai ya tashi shi wanda aka kashe Allah ta'ala zai sanar da shi wanda ya kashe shi zai kama hannunsa gam ya rike ya taho da shi gaban Allah ce ya Allah wannan nake so a tambaye shi me yasa ya kashe ni ya rabbi hadha qatalani wannan shine wanda ya kashe ni fa yaqul sai Allah ta'ala ce lima qatalta me yasa ka kashe shi fa yaqul idan kisa ne na fi sabilillah kisa ne na jihadin ɗaukaka addinin Allah to wannan kisa ne mai lasin kisa ne wanda shari'a ta bada dama wajen jihadi fi sabilillah wajen ɗaukaka addinin Allah a fafata tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba musulmi ya sanadiyar mutuwar wani kafiri wannan mutuwa ce mai lasin da haka sai ya ce lima katalta Allah ta'ala ya ce me yasa ka kashe shi fa ya sai ce qataltuhu litakuna la'izzatu lak ya Allah na kashe shi ne dan ɗaukaka da buwaya ta zama taka ce kai kaɗai kar a dinga fasa wawa a ikonka kar abin da ya shafe ka kai kaɗai wasu su zo su daka wawa ana baka wasu kuma suna fancika suna ba wani hakkinka na abautata maka ya Allah maɗaukakin sarki ana rarraba shi wani shi ma ya fusgi wani ɓangare na hakkinka shi ma an je ana bautata masa ya Allah mun yi wannan ne ko na yi wannan kisan ne don ɗaukaka da buwaya da isa ta zama taka kai kai kaɗai kaga wannan shi wanda ya kisa mai latin kenan fa yaqul sai Allah ta'ala ce fa inna hali wannan kisan nawa ne shakuru mun ga ka damu wannan kisan nawa ne waye to kaga tunda Allah ya ce nasa ne kaga kai baka da matsala ka gani kisan da kai Allah ta'ala ya ce nasa ne ka je ba komai dan shi kai wayaji'ur rajul wani mutum shi kuma zai zo akhidan biyadir rajul yana rike da hannun wani mutum fa yaqulu yace ay rab ya ubangiji inna hadha qatalan wannan shine ya kashe fa yaqulu Allah sai Allah ta'ala yace lima katalta me yayi ka kashe shi sabida me ka kashe shi fa yaqul sai ce rana ce ranar ranar yankan cibi ne ranar me ake cewa ranar wanka yawa ranar wanka ba a boyen cibi to wannan ranar ce da aka ba wani taqiya ba kwana za a ce me yasa ka kashe shi fa yaqul sai ce litakuna al'izzatu li fulan kawai dan wane ya ci zabi dan wane ya dare akan mulki dan wane daukakar ya zama shi ya ci ya zama shi ya samu daukaka na wato kaga ba tabewa da tashin hankali irin ka kashe wani saboda duniyar wani kai ba dan kai ma ba inda ma dan kai ka daukaka ne to kaga a ce ka dan samu daukaka kila a nan duniya ka sa an yi tsafi an kashe mutane an kwakulewa wani ido da sunan ka ci ka ci mulki an cirewa wata ainihin wato wani part na jikinta an kashe abin nan an kama kuturu da karfin tsiya an sa shi a rami an binne shi an yi kaza ire-iren waɗannan abubuwan da za ka ana nan ana ta yi kuma masu yin za a ga kawai saboda daukakan wani ne ba wai don su ba shi wanda yake so ya daukakan yana gefe kawai sai dai ya sa a jiyayi kawai sai dai ya bada kuri a jiyayi aka ce wani yana son daukaka ko mulki yake so ne kowa ya aka kai shi wajen wani boka ƙa'idar ma ba a shiga gurin da kaya a wani kogo kawai yana zuwa aka ce to anan tuba kayan ka yace aka ce tubiya za ka yi gaba daya ba abin da za ka shiga da shi ya shiga tsirara yana dosar inda bokan yake aka ce bokan ya daka matsawa ya ce kai ne kake son kaza kake son kaza ya ce eh ka ce ba kai ba manzan Allah kawai ya jikinsa ya kama rawa ka faɗa mana jikinsa ya kama rawa sai ka fita da shi wannan ba zai iya matsoraci ne jaji cikin sharaɗin kenan sharaɗin kenan to akwai wanda fa fada zai akwai wayan da an kakkai su sun faffadi wannan din akwai wayan da za ga tuntuni sun sallama to mutum ya yi don ɗaukaka ta zamanto ta wani ka kashe wani kamar yanzu yadda ake harkokin nan na siyasa a ba mutane a ba yaran mutane ƙwayoyi a ba su kayan maye su sha mala hankalinsu ya fita ba su makamai Allah ne kaɗai ya san wa'anda za a zubar da jininsu wa'anda za a ainihin wato mai da su wato abin a mai da su na kasassu kawai saboda duniyar wani to kaji wannan shi wanda ya kisan za a kamo shi ya ce Allah ya tambaye shi ce me yasa ka kashe shi ya ce na ya kashe shi ne litakuna al'izzatu li fulan dan kawai ɗaukaka da buwaya ta zama ta wane ce dan wane ya zama shine ya zama gwamna dan ya zama shine ya zama shugaban kasa dan ya zama shi ya zama sanata dan ya zama shi ya zama kaza shi ya zama kaza shi ya zama kaza fa yaqul innaha laysat li fulan fa yabu'u bi ismi fa yaqul sai Allah ta'ala ce innaha wannan kisa da kai laysat li fulan ba ta wane bace ta aka ce kai ka za ka ɗauki kayanka wannan laifin kai za ka ɗauki kayanka fayabu'u ko fayabu a bi ismi laifin sai dawo kansa ya haka wani shi kuma zuwa zai shi ne ma zai mutu saboda duniyar wani yana sayawa na sayawa na ana talayi a mota mota ta kife da shi ya mutu ya mutu zai je wa Allah ya mutu saboda duniyar wani Allah ya kiyaye وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يجي يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة wanda aka kashe zai zo da wanda ya kashe shi ranar alkiyama nasiyatuhu wa ra'suhu bi yadi makarkwada kansa da gashin kan nasa a hannunsa ya ruko shi yana fusgo shi yana jansa da karfi wa audajuhu takshab wato tashkhabu daman jijiyoyin wuyansa suna tsatsafar da jini suna zubar da jini shi wanda aka kashe shi wanda aka kashe din fa ya kule ce ya rab kaga kisa ya kaga kes ya dawo danye an yi kisan kila tuni mala shekara da shekaru a nan duniya har ma wani ya dare ya zama mulki ya samu mulki har wani ma yayi kaza har wani yayi kaza duk gaba ɗaya an gama yanzu gashi an koma zuwa ga Allah shekara ɗaruruwa kila da yin wannan abin a ranar kes zai dawo danye wanda aka kashe zai kamo wanda ya kashe shi jijiyoyinsa in yanka ne kenan zai za su dawo suna zubar da jini danyen jini ya ce ya ubangiji wannan shi ne ya kashe ba ya ƙuli ya rab sal haza ya ce ya ubangiji tambayi wannan fi maƙatala ni dan me ya kashe ni hatta yudinihi min al'arsh har sai ya kusanto da shi kusa da al'arshi yana jansa kir yana jansa da karfi har sai ya zo da shi wajen al'arshi sai ya ubangiji ya tambaye shi me ne ya kashe ya kashe Allah ya kiyaye awwalu ma yuqda bayna al-ibad fi ad-dima farkon abin da za a yi hukunci tsakanin bayi akan zubar da jini ne tsakanin bawa da Allah akan sallah ne awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah to nan kuma awwalu ma yuqda bayna al-ibad fi dima tsakanin bayi su kuma kes kes kesa kesan zubar da jini su za a fara yin hukunci akan su ranar tashin al-qiyama dan ka san kes din zubar da jini ba karamin kes bane ko ya mutu a nan duniya wallahi bai mutu ba saboda gata saboda lauyoyi da ka samu saboda kaza saboda kudi kai winning kes wallahi tallahi sai winning sai kes din ya tashi ranar tashin al-qiyama kes ne zai dawo ɗanye wani izami amurin jima saboda girman al'amarin jini fa inna ha ta kuna awwala shay'in dan haka sai jini ya zama shine farkon abin da yuqda fihi za a yi hukunci a kansa bainal ibadi tsakanin bayi faqad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace awwalu ma yuqda bainan nas farkon abin da za a yi hukunci tsakanin mutane yawmal qiyamati ranar alkiyama fiddima akan abin da ya shafi zubar da jini wannan hadithin yana cikin jami'ul usul libin al-athir sabi'an abu na bakwai alhaub sai magana kuma tafki kar ku manta wannan darasin ya ce zai mana magana akan hisabi akan alhaub da abubuwa wajen guda hudu lissafo to yanzu ya yi mana magana akan hisab kun ji yadda hisabi yake kun ji ainihin wato tubalan da ake ɗora hisabi a kansa ranar tashin alkiyama kun ji yadda al'amura za su wayi gari su kasance ranar tashin alkiyama a game da hisabi to yanzu gaba ta gaba shine alhaud tafki qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar Allah ta'ala ya ce inna a'tainaka al-kautsar lalle mun baka al-kautsara Allah ta'ala ce ya bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama al-kausar yace fasalli li rabbik da ka yi salati ka yi sallah kai fasalli li rabbik ka yi sallah ga ubangijinka wanhar kuma ka yanka da sunan ubangijinka inna shani'aka lalle makiyinka huwal abtar shine mai yankakken baya inna shani'aka waɗanda suke ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da ainihin wato ambatansa ba za a dade ba wato ambatansa ba zai dade ba saboda ƴaƴansa maza duk sun rasu abin da yake sa tarihi ba za ba za mutum zai dade ana ambatansa ana tunawa da shi shine ƴaƴa to an ga annabi sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa duk gaba daya musamman maza suna koma zuwa ga Allah tun suna yara to shine kafiran Qurayshawa suke jifansa da cewa huwal aftar cewa shi mai yankakken baya ne ma'ana ba shi da future duk abin da zai sa a dinga tunawa da shi duk ɗaya ne kuma gasu suna mutuwa tun ainihin suna ƙanana to sai Allah ta'ala yake mai da martani zuwa gare su ana rarrashin annabi sallallahu alaihi wasallam farko aka ce ka sha kurmin kaman baka alkausara ka ci gaba da sallah ga ubangijinka ka ci gaba da yanka da sunan ubangijinka ka rabu da su inna shani aka wannan makiyin naka wanda yake cewa kai al'abtar ne huwal abtar shine al'abtar domin yanzu an yi saɓani malaman tafsiri game da wane ne wannan sura ta sauka a kansa waye al'abtar ɗin to amma yanzu kila za ka karaɗe masallacin nan kila za ka ga dauya a iya samun wanda ya san waye wannan al'abtar ɗin amma ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba wanda bai san shi an fahimta kaga ashe inna shani aka huwa al'abtar ɗin an anas bin malik radiyallahu anhu qala بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين الظهورنا anas dan malik Allah ya kara masa yadda ya ce bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta yaumin wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi baina azhurina yana yana tsakiyar mu yana cikin mu iz aghfa igfa'atan sai dan yi gangadi haka ya dan yi bacci mara nauyi shine igfa'a an bayyanta nama naumatin khafifa ya dan yi bacci mai sauki haka ba mai nauyi ba shine aghfa ighfa'atan sai ya dan yi bacci mara nauyi haka thumma rafa'a ra'sahu sai aka ga manzo Allah ya daga kansa mubtasiman yana murmushi fa qulna sai muka ce ma adhakak ya rasulullah me yasa ka murmushi ya ma'aikin Allah qal sai ce unzilat alayya anifan suratan ɗazu an saukan min da wata sura ne faƙara'a sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim inna a'taina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar yace wannan sura ita aka saukan min shine abin da ya kayatar da annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya faranta ran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga bacci yana murmushi sahabbai suka ga mutumin da ya tashi daga bacci ko wani albishir aka yi masa suka ce me yasa ka murmushi ya ma'aikin Allah yace dazu dazun nan a cikin bacci aka sauka min da wata sura sai ya karanta musu ita ce ita ce inna a'tainakal kautsar thumma qala sannan sai ya ce atadruna mal kautsar kun san menene al kautsar kuwa kun san meye kausara fa qulna sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam qal sai ce fa innahu naharun ai ita alkautsara din nan wani irin nahar korama ce wa adanihi rabbi azza wajal ubangiji mai girma da daukaka yayi min alkawarinta alaihi khairun kathirun akwai alheri mai dimbin yawa a wannan alkausara din alaihi haudun akwai wani tafki a wajen wannan alkausara ɗin taridu alaihi ummati yawmal qiyama al'umma ta za su ta gangarowa zuwa wannan tafkin ranar tashin alkiyama aniyatuhu kofunan da suke wajen wannan ainihin wato tafki ɗin adadin nujum adadin taurari da aka kofuna ne masu yawa babu shaka bani an fahimta al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi ta tudadowa suna gangarowa zuwa wannan tafkin domin su sha sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kofunan suna da yawa domin sun kai adadin taurarin sama fa yuqtaladu al'abdu minhum sai in ga ana ana fizge wani wani bawa daga cikin su wa'annan al'ummata da suke ta gangarowa suna ta kwararowa suna shigowa gurin sai na ga an fuzge wani bawa daga cikinsu wani mutum daga cikinsu shi ne fayuktaladul abd sai aka fuzgi ayyun ta za'uwa juziba sai aka ja aka fuzge aka yage wani mutum daga cikin waɗannan mutanen da suke gangarowa fa'aqul ni kuma naga an fuzge shi ana janza ana tafiya da shi sai in ce rabb ya ubangiji innahu min ummati wannan da naga ana fuskarsa ana jansa ana kokarin a hana shi ya gangaro nan yana cikin al'ummata fa yaqul sai Allah ta'ala ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tadari ma ahadathat ba'dak la tadari ma uhdithat ba'dak baka san abin da aka kirkira ba na bid'a da canza addini bayan baka nan ma'ana wannan da aka fusga din yana daga cikin wanda ya canza addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wanda bai tafi ba akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba al'umma sa kai shine Allah ta'ala yake gaya masa dalilin da yasa kaga ana fugge shi a wata ruwaya kuma mutane ne da yawa za ga ana ta ko mala'iku suna ta fatattaka su suna korar su suna hana su yana cewa ku kyale su al'umma ta ne al'umma ta ne a ce fa innaka la tadri ma ahadathu ba'dak baka san me suka kirkira ba bayan ka manzo Allah ya ce fa aqulu suhukan fa suhukan fa suhukan sai in ce ai nesa da su ai can da su ai can da su Allah ya kiyaye fa qawluhu fadin za alaihi haudun yadullu ala anna al-hawda yatafarra'u min an-nahr alaihi haudun a wannan alkausara din kuma akwai tafki to wannan tafkin da aka ambata sai yake nuna annal hauda wannan tafkin ya tafarra'u yana resantuwa ne yana da reshe minan nahar daga wannan koramar domin ita alkautar din an ce a cikin aljanna ne shi kuma wannan gurin da ake ta wannan maganar gugurmaya kafin shiga aljanna ne domin ba zai bayan an shiga aljanna kuma a dinga fusgo wani za a fito da shi ba ya riga ya wuce ai duk wanda ya shiga kuma jawo zalkantara dan haka shi suka ce wannan gumurzun da za a dinga fusgar wasu ana ɗauki daidai ana janye su annabi yana suna cikin mu fa ana ba sa cikin ku ana fusge su wannan kafin a shiga aljanna shi sa sai mala yake ce ambatan hau tafki da aka yi anan yana nuna maka ya dullu ala annal hauda yana nuna maka cewa wancan tafkin ya tafarra'u yana resantuwa ne minan nahar daga waccan koramar wa yadullu alhadith aidan wannan hadisin har yau yana nunawa annal hauda mawjudun shi wannan tafkin da za a yi kai kawo a dinga korar wasu cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam daga wannan tafkin mawjudun shi wannan tafkin samamme ne fi arasati yawmil qiyama a farfajiyar ranar alkiyama ba aljanna ba qabala dukhulil janna tun kafin a shiga aljanna liƙaulihi saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam fa yuqtalajul abdu minhum zanga an fuzge wani bawa daga cikin su a hana shi shiga ya sha wannan tafkin a fitar da shi waje wa hadha la yakunu fil janna wannan ba zai kasance a aljanna a ce mutum ya shiga aljanna kuma an hana shi ya ji dadi a aljanna an hana shi ya sakata ya wala bayan an ce ba takura ba tsangwama duk abin da yake so akwai kuma gashi ya gangara zai sha tafki a ce an koro shi wannan lalle ba a cikin aljanna abin da zai faru ba li'annahum fil janna domin su yan aljanna a cikin aljanna la yumna'una min shay'in yashtahunahu ba abin da za a hana su cikin abin da suke marmari ko suke sha'awa duk abin da suke so za a ba su to wannan kuɗi aka fusgo shi ya nuna ba a cikin aljanna ba ne da aka ga kenan wancan tafkin na alkausara ya tafarra'u zuwa ga wannan shi kuma wanda shi kuma kamar somin tabi ne za a fara shan sa tun a farfajiyar alkiyama kafin a shiga aljanna shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sha shi an dauke mara cutar kishirwa har abada ba zai ƙara jin kishirwa ba Allah ka shayar da mu wannan ruwa to game da wannan na korar abin nan shi'a da wasu cikin masu tsangwamar sahabbai sukan yi hujja da cikin hujjojin da suke kawo na hadisai cewa sahabban annabi sun yi ridda sun yi kaza sun yi kaza wannan yana daga cikin hadisin da suke kafa hujja da shi amma akwai bayanin sa zai zamu karanta can gaba insha Allah mun zo sai mu shari akai wa qad ja'at al ahadith an nabawiyya hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam sun zo fi bayani haudin nabi sallallahu alaihi wa sallam wajen su ƙara fito da bayani game da tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam allazi akramahu Allahu azza wa jalla bihi wanda Allah mabuwayi mai ɗaukaka ya karrama manzon Allah ya girmama shi ya bashi shi wa huwa fi arsatil qiyama to shi wannan tafkin yana farfajiyar alkiyama wa huwa ghairul kautsar shi ba alkausara bane kuma kaga kenan akwai tafki akwai alkausara shi alkausar din yana aljanna shi kuma alhaut yana a rasatul kiyama bal balil kautsar ya kunu midadan lahu yake cewa bari shi alkautsar yana kasancewa midadan lahu ƙari ne lahu a gare shi wallazi ya takhallasu fi sifatihi annahu haudun azim abinda yake ƙara fito da sifarsa shi alkautsar tafki ne makeke mai girma wa mauridun karim wajen gangarawa ce magangara ce karim ta karamci ta girmamawa mai girma ya muddu min sharabil janna wanda yumaddu ana jawo wato nan wato kamar kace connection dinta ana jawo ta ne daga abin shan ko kuma daga sharabil janna abin shan aljanna min naharil kautsar daga ma'ana kamar wani tiyo ne ko wani pipe aka yi wani wayarin daga shi wancan alkausar din aka yi ainihin wato wayarin wa wannan wanda yake a rasatul kiyama ina fata an gane sai yake cewa wallazi ya takhallasu min sifati annahu haudun azim daga cikin abin da ke ƙara fito da shi ya bambance shi ya fayyace shi da wancan daga cikin sifarsa annahu haudun azim shi tafki ne wanda yake mai girma wa mauridun karim magangara ce mai girma yumaddu da ake ɗosanota min sharabil janna min naharil kautsar daga abin shan gidan aljanna daga waccan koramar ta alkausara wa ma'uhu ruwan wannan tafki ashaddu bayadan ya fi tsananin fari minan laban wane nono walwarik ya fi haske da fari wane alwarik azurfa azurfa fara ce ko to da azurfa da nono wannan tafkin haccensa da farinsa ya fi nono da azurfa fari wa ahla sannan zaƙin wannan ruwan ya fi zaƙi minal asal wane zuma kaji wani irin ruwa ba sukari aka zuba ba ba zuma aka zuba masa ba shi ruwan haka yake na cara ne ya fi zuma zaƙi wa aburadu minal salj ya fi ruwan firij sanyi haɓa mala wannan ruwa da zai daɗin sha mala kar ka manta an gaya ma irin rana da zafin da za a wannan ranar Allah ya taimake ka a karan farko ka shigo aka gangaro da kai wannan da'irar yaya wani irin ruwa ne kaji kuma sannan daga cikin hasiya ta wannan ruwan an sha shi ba a sake jin kishirwa sai dai kawai a aljanna ka ji kana dan marmarin ka sha ruwa ma ba kishirwa bace wa atyabu rihan ya fi daɗin ƙamshi minal misk wane turaren almiski kaji ba kamshi ne da shi ko wannan ruwan za ka ga yana za ka tun kana sha za ka je yana dan wani dan kanshi kanshi ba kaman ordinary ruwa ba ko ko ko baya yi dan za ka ji za ka ji ka wannan ya bambanta da pure water da muke sha ko ruwan famfo to shi kuma wancan wato ruwan abiyab kaji sufarsa guda hudu ce wato abiyab ashaddu bayadan min al-laban ya fi nono fari walwarik ya fi azurfa fari wa ahla min al-asl ya fi zuma zaki wa abrad min al-thalj ya fi kankara sanyi kaji ya fi kankara sanyi kuma ba mai cutarwa ba ba kai ba shan actipe ko paracol ko miza grape tun ba ya kasha so ba wani tari da zaka yi lafiya lau ai lafiyar ta karu ai daga cikin kasiya ta yan aljanna ba sa cuta za mu zo cikin bayanin yan aljanna za ka ji an ce babu cuta kwata-kwata lafiya wani ciwon kai wani karta wani wani abin nan rashin daidaituwar ciki wani ciwon kafa wani ciwon wuya duk babu ba cuta dan aljanna ya riga ya gama cutarsa a duniya sannan wa adiyabu min rih min almisk wa adiyabu rihan min almisk ya fi turaren almiski kamshi wa huwa fi gayati littisa sannan korama ce ta kai makora wajen fadi fankaceciya ce arduhu wa duluhu sawa da tsayinta zurfinta wato tsayin da fadinta duk daidai ne mita ɗaya ne an auna daidai ne an fahimta da zurfin da fadin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce sawa'un duk ɗaya ne kullu zawiyatin min zawayahu masiratu shaharin kowace gaba daga cikin gabobinsa tafiyar wata guda ne in ka doshi nan ka ce kana son waccan gabar to sai kai wata guda kwana talatin awa ashirin da hudu ba ka tsayawa kana hutawa kana tafiya ba kai waccan gabar ba shi za ka ce ma wa huwa fi gayati littisa faɗi ne da shi ba ƙanƙanin faɗi ba wa kizanuhu kofunan shan da ake shan abin sha a gurin adadin nujumi sama adadin taurarin sama taridu alaihi ummata rasulillah sallallahu alaihi wasallam al'umman manzan Allah za su gangaro zuwa wajen wannan tafke wa huwa faraduhum alai manzo Allah yana jiran su a gurin sallallahu alaihi wa sallam yana nan yana tsumayin mu insha Allah yana jiran al'umma su a gurin man shariba minhu manzo Allah ce man shariba minhu shurbatan wanda ya sha makwarwa daya daga wannan ruwan la yadma'u abad ba'daha abadan ba zai ƙara jin kishirwa ba bayan wannan kwankwadar da wannan shan har abada wannan wani irin ruwa ne mai wannan khasiya din a duniyar nan wani iri ne duk tsadarsa wani irin ruwa ne an sha ba a jin kishirwa ba za a sake jin kishirwa ba babu shi an bayyanta walaqad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi ahadithin kathira hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani a cikin hadisansa masu yawa alladhina yariduna ala haudi game da waɗannan da za su gangaro yariduna ala haudi za su gangaro zuwa tafkinsa wallazi yuzaduna an da kuma waɗanda za a fatattake su a rarake su ba za su sha wannan ruwan tafkin ba fa yumna'una min ash-shurbi min a hana su fafur su sha wannan ruwan Allah ya kiyaye Allah ta'ala kada ka jarabce mu daga cikin waɗanda za a fatattake su daga wannan tafki na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu tashi wa famin tilkal ahadith an ce lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik